إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه وتمسكوا بدينه القويم عباد الله يقول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم إن من أسباب استدامة الحياة الزوجية والاستقرار فيها القوامة الصحيحة وهذه القوامة قد جعلها الله تبارك وتعالى في أيدي الأزواج فعلى الزوج أن يقوم بالقوامة الصحيحة على أهله فالله تبارك وتعالى ربط هذه العلاقة بين الرجل والمرأة وجعل الرجل هو القائم على الزوجة والقائم على جميع الحقوق التي يقوم أوجب الله تبارك وتعالى عليه أن يقوم بها فمن تلك الواجبات إعطاؤهن مهورهن كاملة يقول الله تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ومن هذه الواجبات كذلك الكسو الرزق والكسوة الله تبارك وتعالى أوجب على كل زوج تزوج من بامرأة أن يقول أن يقوم بالإنفاق عليها فعليه النفقة وهذا مرتبط بقدرته وما آتاه الله تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها والله تبارك وتعالى أيضا أخبرنا بأن من الحقوق من حقوق الزوجة على زوجها الرزق والكسوة وهذا كله يكون بالمعروف كما قال الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى إجماع المسلمين على ذلك يقول ابن عبد البر أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز للرجل وطع في نكاح إلا بعد أن أدى ما عليه من حقوق المهر دينا أو نقدا هذا فيما يتعلق بالمهر وكذلك فيما يتعلق بالرزق والكسوة ومن تلك الحقوق كذلك تعليمهن كتاب الله وتعليمهن سنة, سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمهن دين الله ولا يجوز للمرء أن يترك زوجته جالسة جاهلة لا تعلم من دين الله ولا تعلم كيف تتوضأ ولا تعلم دين الله ولا تعلم التوحيد ولا تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل يجب عليه أن يعلمها أو أن يتركها تتعلم حيث يوجد العلم أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم على أداء ما أوجبه الله تبارك وتعالى علينا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقوى مسلمين masoya kuma mabiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan godiya ga Allah godiya marar iyaka da yabo a gare shi da kuma salati ga fiyayyen halitta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu tare da ni kaina mu kiyaye dokokin Allah mu bi su sau da kafa mu bi umarnin Allah mu kiyaye abubuwan da kuma Allah ya hana mu bayan haka ya ƴan uwa musulmi mu sani cewa Allah madaukaki yana gaya mana a cikin littafinsa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa lalle mazaje su ne masu tsayuwa da haƙoƙi masu tsayuwa da kula masu tsayuwa da shugabanci masu tsayuwa da ba da tsaro a kan mata saboda abinda Allah ya fifita sashensu da shi a kan sashe da kuma saboda abinda su mazajen suke ciyarwa na dukiyarsu shi yasa aka wajabta akan mace ta yi ɗa'a ga mijinta aka wajabta akan mace ta zama cewa mijinta shine shugaba a kanta wannan shine umarnin musulunci ba daidai ba ne mace ta rika jin cewa ba kowa a kanta ba doka a kanta ba mai ce mata yi ta yi ba mai ce mata bari ta bari sai abin da ta ga dama za ta yi wannan ba umarnin addinin musulunci ba ne Allah ya ɗauki shugabanci ya ɗora a hannun namiji amma kuma wannan shugabanci baya nufin danniya da take haƙƙi baya nufin zalunci baya nufin take haƙƙi da cin mutunci abin da yake nufi al-mu'ashara bil ma'ruf zamantakewa ta abin da aka sani bisa al'ada bisa shari'a a daidai kuma bisa alheri daga cikin haƙoƙinta wannan mu'asharar wato zamantakewa tsakanin miji da mata na farko akwai haƙƙin ba da sadaki wajibi ne ya zama miji ya ba wa matarsa sadaki ba a yin aure babu sadaki Allah maɗaukaki ya gaya mana wa atun nisa a saduƙotihin nihla ku bai wa matanku mata ku ba su sadakinsu bayarwa da ba za a ce an karɓe ba bayarwa irin yadda za ka ce ka bai wa mutum kyauta ka halatta musu ya zama cewa sun mallaki abin shi yasa ya zama sadaki mallakar mace ne ba mallakar dangi ba ne ba wani abu ne da in an baiwa mata za a je a rarraba shi ga na wance ga na yafen da ga na wance ga na wance a sadaki haƙƙin mace ne ita kaɗai wadda aka aura al-imam ibn abdulbar ya naƙalto ijma'in malamai akan haka yana cewa malamai sun yi ijima'i akan cewa bai halatta mutum ya taki matarsa ba ya kusance ta sai idan ya ba da sadaki sadakin nan ko dai ya zama bashi ne a kansa ko kuma ya zama ya ba da shi wato hannu da hannu shine ake cewa naqdan shine bahaushe ya juya yake cewa lakadan ma'ana a ba da shi hannu da hannu ko kuma ya zama bashi akan miji wannan tilas ne sai da shi aure ya tabbata abu na biyu wajibi ne mutum ya ɗauki nauyin ciyarwa da shayarwa na matarsa duk mutumin da yake son aure ya tabbata to lalle ya ɗauki nauyi shine zai ciyar shine zai shayar rashin ciyarwa da shayarwa yana haifar da mata su shiga tsananin da zai sa su aikata abin da ba daidai ba ku tuna kissar mutanen nan guda uku waɗanda suka shiga kogo ya rufe da su wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba mu labari ɗaya daga cikin su ai ya ba da labarin cewa wata rana ƴar uwarsa ce ma ta zo tana neman ya taimaka mata da dukiyar da za su ci abinci da ita yace ba zai ba ta ba har sai yayi amfani da ita kunci da tsanani na rashin abin da za su ci yasa dole ta bada kanta kuma a lokacin amma ta yi masa wa'azi ta yi masa gargaɗi ya tuna ya ji tsoron Allah ya fasa abin nan shi yasa har yake roƙon Allah yace ya Allah wannan abin da nayi in nayi ne na fasa yin wannan mummunan aiki don tsoronka ya Allah ka buɗa mana wannan wuri mu fita ku duba saboda wannan girman abu da ya aikata na ikhlasi Allah ya buɗe musu wannan wani bangare na wannan kogo abin nazari a cikin wannan kissa shine kada ka bar matarka saboda rowa saboda tsanani saboda kunci ka batta ta je tana roƙo a makwabta wata rana wani zai ribaci wannan hali na bukatuwarta zuwa ga wani abu ya tilasta ta ta aikata abin da yake haramun ne saboda ta ci abin da za ta ci don haka wajibi ne akan mazaje su kula da matansu ciyarwa da shayarwa da tufatarwa amma wannan an ɗora shi ya zama bil ma'arufi liyunfiq zu sa'atin min sa'ati lalle wanda Allah ya yalwatawa to ya ciyar daga yalwar da Allah ya bashi wa man qudira alaihi rizquhu wanda kuma Allah ya kuntata masa arzikinsa falyunfiq mimma atahu Allah to ya ciyar daga abinda Allah ya hore masa shi yasa Allah ce la yukallifu Allahu nafsan anan sai yace me illa ma ataha Allah baya dora mutum sai abin da ya bashi don haka kada ki nemi abin da ke ma kuma yafi karfin mijinki amma ki nemi iya bukatar ki shi yasa hindu matar abu sufyan da take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya bar ko kuma kai ake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mace mijinta bai bata abin da ya ishe ta ba ya halatta ta dauka yace ya halatta ta dauka daga dukiyarsa amma kuma ya zama bil ma'rufi me ma'anar bil ma'rufi gwargwadon bukata kada a saki jiki daga ciki za a yi bikin dangi daga ciki za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza a'a iya abin da ya shafi ci da sha to iya shi za a ɗauka ina mazajen da suke kuntatawa matansu su ajiye abinci a suto gashi akwai amma kullum sai an auno a auna kofi kaza na shinkafa kofi kaza na na dawa da gero da sauransu wannan a daina haka ka ciyar da iyalinka su ci su ƙoshi wannan shine wajibin abin da Allah ɗora maka ya kai bawan Allah in ka bar dukiyar asuto ma ka faɗi ka mutuwa ka bar wa dukiyar su waye za su cinye su ɗin ne wala Allah ma wasu su zo su cinye tare da su da ka kar ka yi ƙwauro duk abin da ka samu Allah ne ya baka to kar ka yi rowa kuma akan iyalanka haka nan abin da ya shafi haƙƙin lafiya da kulawa da kai mata asibiti duk wannan yana cikin haƙoƙin da a zamanin yanzu mutane suke sakaci da shi bayan wannan har yanzu daga cikin haƙoƙi kula da mata ta ɓangaren ilmantar da su addini lalle ka ilmantar da ita alƙur'ani ka ilmantar da ita sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka ilmantar da ita yadda za ta yi alwala yadda za ta yi tsarki a koya mata wankan janaba duk abin da za ta yi na ibada wajibinka ne kai ka koya mata in ba ka da ilimi to wajibi ka batta ta je inda ake ilmantarwa ta koya a samu wanda za su koya a unguwa a buɗe makaranta ta islamiyya ta matan aure a samu mata masu koyarwa in akwai in babu mata masu koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban al'umma kuma ya koyar da mata ya sa musu rana ya ilmantar da su yayi musu darasi don haka namijin ya halatta da ta zauna da jahilci ta mutu bata san Allah ba ta mutu bata iya ibada ba gara ta je namiji ya koya mata a sa ƙa'idoji a sa dokoki yadda ba za a samu abin da ba daidai ba daga cikin haƙoƙi har yanzu a kula da kishi ka kula da matarka kai kishinta ba ka bari ta rika cakuɗi da maza da mata kowane iri waɗanda za su iya ɓata tarbiyya ba kuma a kiyaye kallace-kallacen da za ta sa mace ta hango wani wanda ba kai ba hankalinta ya ɗamfara da shi a zo kuma ana samun matsala a gida wannan al'amuran suna cikin abin da suka damu mutane a zamaninmu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga aukawa cikin dukkan abin da ba daidai ba Allah baiwa mazaje tsayuwa da haƙoƙinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa mata haƙuri da juriya da zamantakewa mai kyau. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم وفق ولاة أمورنا اللهم يسر, أم يسر أمورنا اللهم حقق لنا آمالنا اللهم إنا نسألك أن تبارك في حياتنا وأن تنجينا من كل ما يكدر صفوة حياتنا يا رب العالمين أقول ما أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي جميع ولاة أمورنا على ما هم يقولون به من خير والحفاظ على هذا الدين وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله